أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا sha biyu ga watan hudu hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar hudu ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da tara dubu biyu da ashirin da biyar ko? dubu biyu da ashirin da biyar alhalin da yake cikin wannan ranar muna roƙon Allah datar da musu abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bana fandulehi daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar jiya mun yi tafsiri a cikin suratun shams ya za mu tashi a suratun laili zuwa abinda allah ya so suratun laili sura ce makiya tana da ayoyi 21 kuma akwai riwaya ingantacciya da Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi na Jabir da Abdullahi Allah ya kara masa yadda yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adh Anzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da Mu'adh halla sallaita bi sabbihi ismi rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha lokacin da Mu'adh ya je ya ja dogon sura ga mutanansa har aka kai kara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam ce da ma'ada ina ma in ka tashi mutane sallah ka karanta musu washamsi ko ka karanta musu sabbi ismar bikal a'la ko ka karanta musu wallaili da yaksha wannan yana nuna falala na wannan sura sannan daga cikin abin da sura take karantar da mu muhimmai Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa akan cewa halittu suna da fifiko junansu kuma suna da bambanci wajen aikata ayyuka na kwarai da kuma munana ayyuka sannan su da tana karantar da mu cewa annat tawfiq wal hidayah bi lillahi wahdahu ka samu dacewa ka shiryu kai aikin dan Allah ya karbe shi wannan ga hannu Allah yake Allah ya sai ya waffakar da kai in kuma ya so sai ya ma sabani haka daga cikin abin da sura take karantarwa kwadaitarwa akan ciyarwa fi sabilillah sannan tana tsoratarwa game da rowa sura tana kwadaitar da mu fallalan ciyarwa dan Allah kuma tana nuna muna hatsarin ruwa da dukiyar da Allah ya baka sannan sura tana tsoratar da mu game da wuta tana kwadaitar da mu game da aljanna bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa wallahi idza yaksha Allah ce yana rantsuwa da dare shine wallahi Allah ce yana rantsuwa da dare idza yaksha yayin da ya rufe yini da duhunsa wallaili idan ya kashe ina rantsuwa da dare lokacin da ya zo ya rufe yini da duhunsa don kuna cikin yini da dare ya zo sai kuka duhu ya zo ya mamaye duniya gaba ke daya ala ce yana rantsuwa da wannan aiki wannan hari ala ce yana rantsuwa da yini idan ta jalla yayin da ya bayyana ya haskaka shi kuma ya tafiyar da duhun dare haka za ku suna canji dare ya zo yini ya zo in dare ya zo zai zo da duhu sai ya tafiyar da haske na yini idan yini ya zo sai ya zo da haske ya tafiyar da duhu na dare wannan canje-canje kudura ce ta Allah kuma ayoyi daga cikin ayoyin Allah Allah ya ce wa min ayati al-lail wan nahar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da yini wannan ayatul lahi kauniyya ke ayoyin Allah da muna ganin su ya kamata mu ƙara imani da Allah subhanahu wataala Allah ce ma khalaqa adh-dhakara wal untha Allah ya ce yana rantsuwa da wanda yayi namiji da mace in Allah yana rantsuwa da kansa ma bi ma'ana allazi mausula kenan ay wallazi khalaqa adh-dhakara wal untha Allah yana rantsuwa da wannan wanda shi ne halitta namiji da mace Allahu subhanahu wataala kenan Allah shine wanda ya namiji kuma shine ya jinsi na mace wasu malama suka ce wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha adh-dhakara huna adam kun gane ko untha hawa kenan da wanda ya halacci annabi adam da kuma hawa alamai suka ce a zakar wal unsa min kulli shay'in nan ayar tana bayani ne akan a komi dai Allah ya namiji da mace mutane akwai namiji da mace dabbobi akwai maza da mata aljannu ma akwai maza da mata shi yasa Allah ya ce min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ce komi da kuka gani mun yi namiji da mace dan kowa su ko mutane ku sun girman mu Allah yake cewa inna sa'yakum la shatta lalle ku mutane ayyukan da kuke mabambanta ne inna sa'yakum la shatta ayyukan ku ku mutane mabambanta ne Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abi Malik al-Ash'ari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nas yaghdu fa bai'un nafsahu wa muqtaha aw mubiqaha kowannen ku yana wayo gari akwai wanda zai sayar da kansa ya yanta ta ko ya halakar da ita mana wajen aiki wani zai aiki na kwarai wani zai mummuna aiki shi yasa idan aka je ranar alkiyama hadisin da imam muslim ya fitar da shi daga abidar Allah kara masa yadda ya ce annabi ya rawaito daga ubangiji sai yana cewa Allah zai ce ya ibadi ya ku bayina inna ma hiya a'malukum usiha lakum ku dai sani ayyukanku ne nake kididdige muku sun ma'ofikum iya hasanin saka muku da wannan ayyuka in cika sa muku ayyukanku kamar waje da khairan falyahmadillah falyahmadillah duk mutumin da ya ga ya samu alkhairi to ya gode wa Allah kenan inna sa'yakum la shatta kenan akwai wanda suna ayyuka na alkhairi kamar waje da ghayra dalik fala yalumuna illa nafsuhu wanda ya samu sabani haka kai zargi kowa sai dai kansa kenan akwai wanda yana yin aiki na sharri inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku ne mutane mabambanta ne fa amma man a'ta duk wanda ya bayar da dukiyarsa ai anfaqa malahu wanda ya ciyar da dukiyarsa ya bayar da tafi sabilillah wattaqa yaji uban yaji tsoron ubangijinsa ya girmama ubangijinsa wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata al husna husna anan malamai suka ce hiya la ilaha illallah ya gazgarta da la ilaha illallah ko kuma alhusna athawab ya gazgarta ce Allah zai bashi lada wanda duk ya bayar da dukiyar shi dan Allah ya ji tsoron Allah musaddaqa bil husna ya yadda ya gazgarta cewa akwai lada wasu ka ce a'a wa saddaqa bil husna ya yadda akwai aljanna dan Allah yake cewa lil ladzina ahsanul husna wasiyada wanda suka kyautata to suna da husna idan husna shine aljanna idan wanda yayye da akwai aljanna yace da dukiyarsa dan Allah yaji tsoron Allah Allah yake cewa fasani yasiruhu lilisa da sanan Allah zai sauka masa zuwa ga sauki kamar da Imam Qurtubi yake cewa in lafazi yazo yana daukar ma'anoni da yawa kuma yana iya yiwa duk ma'anonin nan su shiga duk asas kenan wajen tafsirin wa saddaqa bil husna yana bada ma'anar ya gaskata la ilaha illallah ya yadda da aljanna ya yadda da ladan da Allah zai bashi duka sani yasiruhu lil yusra to da sannu Allah madaukin sarki zai yassire musu zuwa ga sauki ma'ana Allah zai sauke musu hanya zuwa gidan aljanna menene hanya zuwa gidan aljanna shine Allah ya sauka ma kai aikin da zai yadda da shi dan ya baka aljanna da sannan Allah zai sauka ma ka samu wannan kun ga wannan yana nuna falalan cewa dan Allah amma amma man bakhila amma don mutumin da yayi rowa da dukiyar da Allah ya bashi yake ciyar ya bada zakka yake ya bada sadaka yake wastagana yau wadatu da me ya wadatu daga lalan Ubangiji. Kamar ya Allah ce, ka ce da Allah ka ƙeyi don Allah, kamar kana nuna ma Allah kai baka da buƙatar ladan shi, kamar kana nuna baka da buƙatar aljanna shi. To shi ne wastagana, ya wadatu bai yi kwaɗayin samun ladan Allah ba. Wa kazzaba bil husna ya ƙaryata aljanna, mana kuma ya ƙaryata la ilaha illallah ko kuma ya ƙaryata lada da Allah ce zai bashi. Allah ya ce in kai ba da ɗaya za a baka kuma yana ganin kamar ba gaskiya ba ne kaga bai gasgata wannan abun da Allah ya ce a sani ya siru hulil usra Allah ya ce da sanar za mu sauke masu zuwa ga kunci mana mutum zai rike aiki irin na wuta ya zama sanadiyya shiga wutarsa Allah madaukin sarki ya mana jagora a tarana kamar da Imam Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim daga Ali bin Abi Talib shi yake bada labari ya ce muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wajen gawata jana'iza sai yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maqaduhu min aljannati wa maqaduhu min annar ba wanne daga cikin ku fa bace an rubuta inda zai zauna a wuta ko kuma inda zai zauna a aljanna inda aljanna ne dama an rubuta in dan wuta ne dama an rubuta da suka ji haka faƙalu suka ce ya rasu da laya manzo Allah a falanar take to mu zauna mu huta wa makawai ba sai mun yauna yake ba kawai mu zama mu zala ce alamu zala ce ya malu ba kullum mu yassarar lima ku da ƙalu a'a ba ku zauna ba ku tashi ku yi aiki kowanne Allah zai sauwaƙa masa shi aikin da aka halice shi don shi ya Allah halice ka don ka zama ɗan aljanna duk aikin ɗan aljanna bai ma wahala sai ka kara kana ta yi da Allah ya shiga da kai aljanna don kuma mutum yana cikin ‘yan wasu zai shiga za ga aikin ‘yan wasu bai musu wahala sai ba zama hujja a kansa. Allah ƙare Sannan, ba ma yi guni an huwalu idan taranta. Shi dai wanda ya yi rowa bai ce da dukiya shi don Allah ba, ba ma yi guni an huwalu wannan dukiya nasa bai masa wani amfani ba idan taranta idan ya fada a cikin wuta. ai idza saqata wa huwa fi jahannam in har ya zama yana da dukiya a duniya kuma ya mutu ya shiga wata dukiya bai masa wani amfani ba a wannan zargi ne ga mutumin da yana da dukiya bai ce da dukiyar shi dan Allah sai ta zama mashi bala'i insha Allah yake cewa amma wa ma yughni anhu malu idza taradda dukiyansa bai amfana masa komai ba in ya mutu ya shiga wata inna alaina lal huda Allah ce lalle shari'a a hannunmu yake mana bayani hanya na shari'a da hanya na bata Allah ce yana kan mu mu muke yin bayani mu ce kaza halas ne mu ce kaza haramun ne an gane misali ko a lamarin addini ba a shiga ba ka iya haramta kaza in ba Allah ne ya haramta shi ba ka iya halasta kaza in ba Allah ne ya halasta shi ba inna alaina lalhuda shari'a gare mu yake abin da ake ne anan bayanin shari'a bayanin a ce kaza na kware ne ko kaza ba na kware bane a wurin mu yake inja ba a wurin mutane wa inna lana lal akhirati wal ula kuma mulkin duniya da lahira yana hannun mu ne lahira da duniya duka hannun mu yake kayan aikin lahira Allah subhanahu wataala zai saka maka da aiki in kai sharri da du'a mulki yana hannu Allah ne fa anzartukum naran talazza na tsoratar da ku ina tsoratar da ku wuta wani irin wuta talazza wanda yake kunnuwa wadda take yin harshe ta talahab wadda tana abin nan tana yin bela tana tashi an gane ko ko a ce mai kunnuwa fa an dartukum naran talazza na muku gargadi ku nisanci wuta wadda take mai kunnuwa ce kun gane ko talazza kamar da Allah ce kalla inna halaza za'ata lishawa ta dawo man adabara wata walla mana wuta mai kona huska da ya sa mutum za ga naman huskar shi ya zube gaba ɗaya ta cire mai fatan jiki gaba ɗaya irin wannan wuta Allah ce ina gargadin ku nisanci la yaslaha illa al-ashqa ba wanda zai konu da wannan wuta sai dai mafi tabewa shine wanda ya shirka ga Allah wanda ya kafirce wa Allah babu tabewa da ta yi a ce mutum ya shiga wannan wuta an gane ko kamar yadda Allah ya ce fa'amman lalina shaku fafin nari lahun fiha zafirin washe ma wanda suka tabe cikin wuta za su shiga wutar tana ɗauke da wani tsawa mai ban tsoro mazaunin su biya alaƙar ka kai mu ga shiga wannan wuri wanda bai dace ba sai Allah ya ce labi kadzaba wa tawalla shine wanda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata littafin da manzo ya zo da shi wa tawalla kuma ya bijire ai a'rada an ta'atillah wanda ya kauda kai daga yin Allah biyayya to shine wanda zai shiga menene zai shiga wata amma al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya yi bayani dukkanmu za mu shiga wuta sai dai wanda yake shiga wuta subhanallah dukkanmu za mu shiga aljanna sai dai wanda yake an gane al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanmu za mu shiga aljanna sai dai wanda yake da kaga mutum wuta daga cikin wannan al'umma to ya ga shiga aljanna haka manzo Allah ya faɗa ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duka al'umma na za su shiga aljanna sai dai wanda yake shiga sahabbai suka ce qalu ya rasulullah wa man ya aba ya manzo Allah wa zai iya shiga aljanna qala manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya min biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min yaki kina ba zahiri yake inda mutum ya gibin doka Allah to duk abin da ya biyo baya shi ja makansa Allah yake cewa ba su yi jannabu hal atka wanda zai nisanci wutar shine al'atka mana wanda yake mai jin tsoron Allah attaki mai tsoron Allah ko atka kafirin takawa mai yawan jin tsoron Allah ka san tsoron Allah mataki-mataki ne wannan yana tsoro wannan yana tsoro to wanda ya tsoron Allah shi zai nisanci wuta mana duk ayyukan da za su kai shi wuta zai nisanci su ba zai yi dashi ba ke sa malamai suka ce wannan ayar an sauka da ita ne akan sidar abubakar abubakar musiddi shi ne Allah ce ladai yuti ma lahu ya tazakka shi ne wanda yake ciyar da dukiyarsa ta hanyar neman yarda Allah kun gane ko ya tazakka yana tsarkakuwa mana ya zamanto ya tsarkaku da wannan sadaka da ya yi kun san sadaka tana tsarkake mutum daga zunubi shi sa manzo Allah ya ce da shi khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka amshi sadaka daga cikin dukiyoyinsu zaka tsarkake su kuma tsaftace su daga zunubin da suke yi sanadiyar wannan sadaka da aka karba daga gurinsu idan sadaka tana maganin musiba in ji yadda ake faɗa ko ba haka bane Allah ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba ya aikata wannan aiki bane na ciyarwa dan Allah dan akwai wani mutum da yake da wata ni'ima da zai saka masa da shi a'a yayi ne dan Allah ilabtiqa wajhi rabbil a'la yayi haka ne dan neman yarda Allah subhanahu wataala wala sawfa yarda to da sannu zai yadda da ladan da Allah zai bashi sakamakon da Allah zai bashi aljanna da sannu zai yadda sai ya zo aljanna ya kalla ya ce Allah na gode ma wannan sakamakon da ka bani ya yi ya isa na gode ya Allah shi sa Allah yake cewa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza baya da wani mutum a gurinsa da yake da wata ni'ima da yake neman ya saka mata da shi yayi ne da illabti a waje rabbil a'la dan neman yarda Allah ubangijinsa madaukaki wala sawfa yarda da sannu shi mutumin zai yadda wani mutum wanda ke ce da duke su dan Allah zai yadda da sakamakon da Allah ya bashi Allah zai baka aljanna ka kalla ka kalla ka ce Allah na yadda wannan kyauta da ka bani ta isa Allah madaukin sarki mu jagora wannan suratul layl wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai sura da take bin wannan shi ce suratul duha bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wataala yake cewa والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من وللآخرة خير لك من الأولى قم ولسوف يعطيك ربك فترضى ذاك عشان سورة سورة الضحى tana da ayoyi goma sha ɗaya ne ita ma makkiya ce ma'ana an safkar da ita a makka kafin manzo Allah ya hijira koma garin madina imamu bukhari da imamu muslim sun fitar da hadithi ingantacce dalilin saukar wannan sura daga jundub bin abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa ihtabasa jibril alaihi salam ila nabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya tsaye ya tsare imana ya takaitu da zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade bai zo gurin manzon Allah ba fa qalat imra'atun min quraish sai wata mata daga cikin ƙwarishawa sai ta zo tana mazala izgilanci tana ce abba alaihi shaitanuhu shaitanin nan da ke zo mai da wahayi ai ya bar zuwa kenan sun tabbatar da manzo Allah ba shi yake kago Qur'ani ya ce shi ne ya ce a sun tabbatar zo mai da abun ake yi kun gane ko har suna mai izgilanci suna cewa shedanin da ke zo mai ya daina zuwa manzo Allah ya shiga damuwa sai Allah ya sako da wannan sura cewa kada ka damu ubangijin ka bai manta da kai ba ya san da kai sai Allah ya sako da wannan sura kuma wannan sura tana daga cikin surorin da suke nuna falalanta inda Imam Jabir Allah kara masa da ya ba da labari game da wancan hadisi da muka karanta sama na Mu'adh bin Jabal lokacin da yake limancin mutane yana ja su dogon karatu manzo sallallahu alaihi wasallama yace da shi afattanun anta ya mu'ab kai mu'ab kana son ka zama fitinanne ne aina anta an sabbi ismi rabbikal ala ina ka dai kabbar sabbi ismi rabbikal ala kana dauko su dogayen surori wa duha da suratul duha wa idha as-sama'u faqat da idha as-sama'u faqat kaga tana da falala Allah subhanahu wataala ya kebance ta daga cikin manzo sallallahu alaihi ya kebance ta daga cikin surorin da ana karanta su a wuraren da ake so a sauka mutane surar dai ga kaɗan daga cikin abubuwan da take karantar da mu na farko Allah ya rantsuwa da wasu daga cikin halittun da ya yi da kansa Allah subhanahu wataala shi yana iya rantsuwa da halittun da ya yi amma kai ɗan adam ba za ka yi rantsuwa ba sai dai karance da Allah da Allah mutum yake rantsuwa wannan yana nuna girman darajar abin da duk Allah ya rantse da shi Allah mai daraja ne baya rantse shi da mai daraja sana cikin sura za ta karantar da mu falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai wadda Allah ya masa mai da zamu ji a cikin surar kuma su da za ta bayyana mana wasu daga cikin ni'imomin Allah akan manzonsa inda za mu ji tasowar shi da kular da Allah ya bashi sannan sura a ƙarshe za ta tunatar da mu haƙoƙa daga cikin haƙoƙan masu rauni kamar marayi da miskinai da talakawa a ƙarshe sura ta rufe da wajibcin godiya ga Allah idan ya yi maka ni'ima ya Allah ya ma ni'ima ka gode masa kada ka zama butulu Allah ya ma ni'ima kun ba ka gode masa Allah subhanahu wataala ya samu gode mana iman da ya mana bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai qala Allah ta'ala Allah ya ce wadduha ina rantsuwa da adduha adduha shine lokacin duha wa huwa min irtifa'i shams qayd rumh ila az-zahira shi lokacin duha yana farawa ne daga fitowar rana daidai da tsayin mashi to har zuwa lokacin da za a ce rana ta yi kusanta sunkuya duk lokacin ana ce shi adduha kafin rana ta kai tsakiya kafin rana ta kai tsakiya to lokacin da yake duka daga hitowar rana lokacin da duk akwai kafin rana ta kai tsakiya ana ce shi adduha to Allah ya ce yana rantsuwa da wannan lokaci wasu malamai suka ce adduha ayin nahar yini gaba da yana ce shi adduha kun gane ko malamai suka ce a fihi idmar a ciki akwai ɓoye suna Allah ai aksam Allah bi rabbi duha Allah ya ce yana rantsuwa da ubangijin hantsi ma dai zahirin abin da Allah ya take nuna muna wa duha Allah ya ce yana rantsuwa da lokacin hantsi sannan wallaili ina rantsuwa da dare idan saja idan ya kuskanto ya rufe komai da ruhunsa gane ko gabba bi zalamihi kullashe ina rantsuwa da dare yayin da ya zo ya sa duhunsa ya mamaye ko'ina ga Allah yana ta maimaita mana wannan saboda aiki ne ba karami ba yanzu garin na a ce a haskake shi tas lalayen ba Allah ba iya wannan irana ta hito za a gari ya tas in kuma dare duk daga wata cikin gari sai ga yayi duhu ko ina Allah yana son ya nuna ma shine akwai kuma ka ji iko na Allah in sahiya tai ko ka kunna hitila ba ka gane haskenta ba hasken ne an fata da gaba da gabanta ne ko mashin gare ka ko mota gare ka sai dai a ce kai far ɗinka na kunne amma ba ta ta haske ba ba ita ce ba ta yi ƙarfin wutan mutum rana ba ta wuce wani in kuma dare ya yi sai duhu ya zo ko ba ka so shi ne Allah ce walle ne idan saja ina rantsuwa da dare yayin da ya zo ya mamaye sararin duniya da duhunsa wasu malama suka ce idan saja ai idan sakana in dare ya natsu in dare sai gaji shiru kowa ya nemi guri ya kwanta almuhim dai Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da wayannan abubuwa kuma halittu ne daga cikin halittunsa shi yasa Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlib billah ko dai mutane fa duk wanda ta kama zai rantsuwa ya rantse da Allah wa illa falyasmut in ba haka ba kai shiru Allah kada yake da dama ya rantse da abin da yake so amma kai bawa ba ka rantsuwa sai dai da Allah sai Allah ya ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala wannan shine jawabul qasam ma wadda aka rabbuka ai ma tarakaka rabbuka ubangijin ka bai rabu da kai ba waccan da ta zo tana ma izgiri tana cewa ai shedanin ka ya daina zuwa a'a ubangijin ka bai kyale ka ba shi ne ma wadda aka rabbuka Allah subhanahu wata'ala bai kyale ka ba wa ma kala kuma bai hushi da kai ba Allah ba ya hushi da kai ba ne yake zo ma da wahayi Allah ya jinkirta zuwan wahayi ne saboda wata hikima an gane ko Allah madaukin sarki ya mana jawabara kamar yadda muka ambata a wancan hadisi na Jundub bin Abdullah wanda wata mata take ce da manzo sallallahu alaihi wasallam abta alaihi shaytanuhu shaytanin sa yayi jinkirin zuwa a gurin sa wana yayi daina kawo masa wahi shine sai Allah ya ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala ubangijin ka bai rabo da kai ba kun bai hushi da kai ba an fahimci Hausa Allah madaukin sarki ya mu jagora Allah yake cewa walil akhiratu khairul laka min al-ula kuma ka sani gidan lahira ya fi maka alkhairi fiye da gidan duniya wannan tazhidun ne wa targhibun fil akhirah tazhidun fid dunya wa targhibun fil akhirah wannan aya tana nuna mana mu guje wa duniya mu yi kwadayin lahira duk wani abu da za ka samu a duniya to na lahira ya yi shi shi ne saƙon duk wani abu da zaka samu na duniya na lahira ya yi shi saboda abin duniya yana tsayawa ko yana karewa ne kuma inda Allah khairun wa abqa abin da yake wurin Allah ya fi alkhairi kuma shine yake wanzuwa yasa Allah yake cewa ma indakum yanfada wa ma inda Allah baq to abin da yake gurin ku zai kare amma abin da yake gurin Allah yana nan bai kare ya kenan wal akhiratu lalle lahira khairul laka min al ula tafi maka alkhairi fiye da gidan duniya kai dan adam ka gane kana ta halitta shi bari mu samu duniya ba laifi bane a samu duniya amma kada ka fifita ta akan lahira dan lahira ta yi duniya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda lamun nan litakid ne ma'ana saufa yudika rabbuk da sannu ubangijinka zai baka zai buda maka Allah zai ma budi a nan duniya kuma ya baka lada a lahira fatarta kun fahimci wasa ma'ana abinda za ka yadda da shi abinda ya fi alkhairi fiye da duniya da lahira yudai rabbuhu ma yudai min khairayyi dunya wal akhirah ma'ana shi manzo Allah zai bashi abin da zai faranta mai rai alherin duniya da lahira wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka alheri duniya da lahira da da kanka zaka yi da shi zaka yi lalle wannan kyauta ta yi an fahimci Hausa Allah mu dokin sarki ya mu jagoran Allah ya ce alam yaji da kai yatiman fa'awa to yanzu an fara lissafa masa cewa za a baka alheri na duniya da na lahira wanda zaka ci dindin nan sakamakon yayi ma na daya Allah ya ce alam yaji da kai yatiman fa'awa ashe Allah subhanahu wataala daga cikin ni'imar da yima haka ne ko bai same ka maraya ba fa'awa Allah subhanahu wata'ala ya kawo maka dauki aisha malaka bi riayati Allah ya zo ya kula da kai nan tabbatarwa ake ai ka taso maraya ne Allah ya kawo maka dauki fa'awa aisha malaka bi riayati Allah ya kula da kai manzo sallallahu alaihi wasallama ya taso maraya ne wa ake nuni da maraya ko man mata wa huwa dunul bulugh shine wanda ya mutu bai balaga ba wanda ba man mata abuhu wanda babansa ya mutu ya bar shi ko huwa dun bulogo yana ƙasa da shekaru na balaga wannan maraya ne a ɓangaren mutane ɓangaren dabbobi da uwarsa ta mutu shine maraya amma ɓangaren mutane wanda babansa ya mutu shine maraya to ɓangaren mutane ana ce da kai maraya in ba kai shekaru na balaga ba in ka balaga ba maraya kake ba maraici ya kare sai dai in ka zama rago an gane ko haushe ce babu maraya sai rago amma a musulunci akwai maraya shine wanda bai balaga ba ko ba rago ba ne in dai bai balaga ba dai maraya ne aka mu zuwa lafiya zala ya ce layi tun ba adal hul bayan mutum ya balaga ya mafarki maraici ya kare alam yajirka yatiman shi ka bai same ka maraya ba fa'awa ya kawo ma dauki ya kula da kai wa wajadaka dallan kuma ya same ka baka da ilimi na shari'a fahada ya ilmantar da kai addini mana bayyana maka wahayi yayi maka wahayi mana nan ba ba ana nuhin bata ba manzo Allah bai taba shiga aiki na kafirci ba ko na shirka tun yana ƙarami Allah ya tsare shi mana wa wajaraka dalan fahada ubangiji ya same ka baka san shari'a ba baka da alqur'ani fahada Allah ya shiryar da kai ta hanyar fahimta alqur'ani ya san kuma da alqur'ani kun gane ko kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab ko wannan haka ne muka yi ma wahayi ruhi daga gurin baka san menene alqur'ani ba wadal iman walakin ja'alnahu nuran sai dai Allah ya ce mun sanya shi ya zamo haske na hadibihi man nasha min ibadina muna shirye da wanda muke so daga cikin bayan mu kamar da Allah ya bayyana a cikin suratul shura wa wajadaka a'ilan Allah yake ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mun same ka a'il shine faqir a'ilan faqiran kun fahimci Hausa ko kuma a'ilan ya ɗauki ma'anar za'iyal ma'abuci iyali a'ila iyalai mun fahimta masa ana wajattuka a'ilan ma'ana bi zai ɗauka na same ka mai iyali ko kuma na same ka talaka bil'ain wajadaka ailan in mun dauke shi Allah ya ce ai da talaka kake faqiran fagna sai muka wadatar da kai muka baka kasuwanci mm mm na a farko ya zama ainu ne ailan a'ilan yana ba da ma'anar faƙilan yana ba da ma'anar zuwan iyal ma'abuci nauyi duka biyu babu mai sauƙi Allah ce mun tarar da kai talaka muka wadatar da kai muka koya maka kasuwanci zala sai zama ɗan kasuwa in ka iya kasuwanci ga abin da za ka yi kasuwa da shi yawan baka samu gobe kana iya ka samu ko ba haka bane ko kuma mun tarar da kai da iyali muka wadata ka ka san mai iyali ya yi jin daɗin wadata sai da wanda bai da iyali duk wanda ya ce ma kuɗi suna da daɗi ka tambaye shi ‘ya'ya nawa gare shi wallahi mai ‘ya'ya ɗai bai kai mai ‘ya'ya biyu jin daɗin kuɗi ba, mai ‘ya'ya goma ya yi mai ‘ya'ya bai gane daraja kuɗi da jin daɗinsu don hidimarsu ba guda ba. Idan Allah ya jarabe ka ga iyali ga talauci sai da Allah ya rika. Allah in ba sa'a ba, tun na ɗaya yana magana. amma duk mutumin da anka ce ma yana da iyali kuma Allah ya rufa ma asiri yana yi musu hidima wallahi ba karamin ceto Allah ya maka ba karamin ceto ba ne rina manta da wannan ni'ima ainihin duk magidata muke mun san abin da take ke take kawo zo ka yi kasuwa baka sayar da komai ba kana zuwa gida a ce shinkafa ta kare ga wani nan fali ta buge shi ka kwanta sai a ce ai ga maryam cin ta yi hada an washike mata kai kai kuma ka da kwasisi sai hakuri to amma sai Allah shi ma buɗi ga iyali ga wadata ba karamar ni'ima ba ce Allah ka tsare mana ni'ima da kai kenan wa wajadaka a'ilan fa abna ubangiji ya same ka marashi ko kuma ya same ka mai nauyi kana da iyali kana aure da Khadija iyali ya taso ma fa'agna Allah ya wadatar da kai duk wanda dai an ka ɗauka ya yi kana talaka aka wadatar da kai za ka mora za ka samu su ko marar mata in ya samu kuɗi zai mora zai samu sauƙi ko ba haka ba ne kana da mata da ‘ya'ya Allah shi wadata ka shi ma za ka samu sauƙi kowanne dai talauci dai Allah kare mu daga talauci saboda haka fa'ammal yatima fala taqhar lalle game da al'amarin maraya mun yi bayani akan maraya baya muka ce wanda baban shi ya mutu bai balaga ba shine maraya to shi maraya fala taqhar ai fala tazlimhu kaka zalunce shi kaka nuna masa hin karhi kaka wulakanta shi maraya kaka wulakanta shi haka Allah ya faɗa sannan wa amma sa'ila shi kuma mai roƙo falatan har kada kai masa tsawa kada kai mai tsawa ka ba shi in kana da yan baka da ka kuma faɗi magana mai daɗi a kan shi ‘yan bara ko ba haka ba ne to wasu da irin ‘yan bara an fahimci wasa akwai ‘yan bara lalura akwai kuma ‘yan bara sana'a’ a wanga zamani ko ba haka ba ne ‘yan bara sana'a wuta suke ci haramun ne kai ba su ma laihi ne mai tambiyar lafafili ne yake cewa mutum ya zo masallaci ya yi bara ka ɗauki sadaka ka bashi laihinka ya kai sai ka yi sadaka irin wannan ashirin kafin a karɓa maka sannan ta goge laihin sadakan nan da ka yi mishi an gane misali hmm? to a ƙara yanzu an ga matsala sai mutum ya tashi masallaci a taimaka mishi ba ni na ce kuma mai tambiyar gafi ne bayanin da ya kawo ya ce ku taimaka min a masallaci to in ka ba shi misali ka ɗauki dala ashirin ka ba shi ba kai kana ganin ka taimaka mishi ba ne to kayi laihin da sai ka ba da ashirin ashirin har su ashirin ta goge laihin da ka yi a cikin masallaci ba a waje ba ba a waje ba eh ya haka ka zama suke ne na ba na ta المهم لا تهل المسألة إلا لثلاثة مزالا يجي كما يبرها ka ce a taimake ka haramun ne in ba kana cikin ɗayan ukun nan ba. Na ɗaya, mutumin da talauci ya kama shi, har mutanen unguwa sun fahimci wani talaka ne yana buƙatar a taimake shi, sai mazala ce halatta mas'ala ya halatta shi bara hatta ya ji da min tsiwami amma har ya samu abin da zai iya kama bakin shi ba an ce shi ta bara ba da ya samu dan abin da zai iya fara juyawa da shi to in ya ƙara bayan ya samu abin da zai rike kanci haramun yake mutumin da ana bin shi bashi mutane suna son su rihe shi saboda talauci kuma mutumin kirki ne babu da iya tashi ya gaya mutane ku taimaka min in bai bashin da ake bina dan samu suna da ne raya ku bashi ya dan biye bashi ya rage bashi sai ya kama suna daga nan shi ma a rufe ko mutumin da annoba ta kama shi misali yana da shago aka yi gobara kowa ya san shagon wani gobara ta kone shi ko dan manomi ne kowa ya san noma yake yayi noma aka yi ruwa suka canja gonar shi ko aka yi ƙwari suka canye gwamnati kun sani ya zo ya ce kun ga lalura ta mazala ce ya halarta shi bara a ba shi ya samu abin da zai je shi fara noma da shi wanda bai cikin wayannan uku in ya ce bara da ya yi rai saboda addinin musulunci ba addinin bara ba ne ba addinin kaskanci ba ne lala cikin ga akwai makaho ciki akwai gurgu ciki akwai mai hannu guda akwai mai kawo guda to za yi addini musulunci ba wasa bane kan wasa sole a cikin addini yanzu mutum da an rubuta mai afakacir ya zo muna tare da wani ana gama zama da kasan shi yana sana'a tela yake yi ranar nan sai ya ɗauki roba ya zagaya kasuwa da ya dawo ya diba ya ce suna da ashe suna ta wahala ga inda aka samun kuɗi ai shi kenan sai aje tela sai kama bara ya yi biyu ta walaganta kan shi daga adini ba adini mu bara bane ba hujja bane don kana makaho kai bara ba hujja bane shi Allah ya san hikimar da ya sa ya mai da kai makaho abincinka yana gurin Allah ka gaya ma Allah bukatunka amma yanzu dai inda zan takaita mana mafi yawanci an mai da bara sana'a laifi ne a mai da bara sana'a idan akwai lalura ta a yi bara aka yi bara Allah ya sa akwai lalura ta a yi bara amma a yi bara da matsayin sana'a wannan bara ya shiga kuɗi ni kan kaina na wani na taɓa cin kuɗin addu'a shi da kawo min ya ce min nawa zai ban shi mai addu'a yanzu bara bai ci daga shi samu jaka bai sai jaka takwas shi dai yana samun jaka sha bai jaka ashirin nawa zai kawo in yi mai addu'a ya rinka samun kuɗi da yawa. Kun gani? nan masallacin sai ka zo ko ce wani ya taimu hada ce dina nan ga ya zo zai fada nace ba a fara yayi sama yana fada nace ba wallahi ma akwai fa sai yayi kasa kun gani yace mai wai ya zai nace a ka ga mu Allah za ka yi ya za ka wannan tsakanin gare da ubangiji ka ni ka ka san ya take gare ni nan ni ba da sallah zai yi wa banda ko sisi wasu sun sani ne ina son sai in tashi in ce a taimaka ni ma in sa ko ba haka ba addinin mu dai ba addinin ba na ba in bukata ta kama ayi aka yi to ka ji ko to aka ga wanga ya mahi wanda zai ce bara in ya zo mu sai mu bashi wuri ne wurin da zan bashi in dare yayi shi daji shi raka'a biyu ka kai mai sabo ga wuri ne za a bashi Allah dai sauka. Shi ta shi ta addu'a dare dare yayi ga wuri in ka zo ka gaya mai. Shi Allah shi raka abin ko gurguru abin ya samu. Sai mai daga hannu ita rukun Allah Allahumma yassir amri wala tu'assirhu la hawla wala quwwata illa billah. Daga yamma Allah bukatun shi. Shikenan wurin ya kare. Mu za mu tashi addu'a da mu da shi duk bukatun na alkhairi Allah biya mana. Mm-hmm. kun gane abinda malamai gaye sai ga malami ya shiga kawai ya wa'azi ya kare sai a dan taro daro sisi a bashi wannan dai bai ci a bashi ba mana wa'azi wa'azi bara bara ko ai shi ma matsala ne kashe zuciya shi ke ku kula da kyau duk malamin da ya gwada wannan tushe shi mutuwa take ai ko a malaman ahlus sunna a yanzu akwai wa'anda wannan abin yana sai zai musu hatsari sai ga ya je gari kaza an gayyace shi yayi wa'azi an hada wani abu an bashi ya wuce ya je gari kaza in ka ɗanɗana wannan wallahi in ba sa'a ba baka iya zamnawa kai ta yin mutane karatu ka tashi ko kuɗin mun mota ba karshe kashe zuciya yake yi in bari Allah ya ba mu shi Allah ya manta da mu ne mu yi haƙuri mana kan mu yi gaugawa Allah ya kare mu ina na muke Muhammad sa'ila fala tanhar mai roƙo mabaraci kada ka tsawata musu kenan wanda buƙatar ta aibara duka sun tabbata a kansa in kana da ka bashi in baka da ka gaya mai magana mai daɗi Allah ya bada sa'a fa amma bi ni'imati rabbika amma game da ni'imar da ubangiji yayi maka fa haddis ana ka bada labari an gane ko to shine malamai suka ce wa amma bi ni'matir rabbika game da ni'imar da ubangiji ya maka wace ni'ima ce malamai suka ce shine annubuwatu wal qur'ani annabta da Allah ya baka kuma ya sauko maka da alqur'ani ko suka ce a hiya umumun ni'ima dukkan dai ni'ima da Allah ya maka kowace irin ni'ima ce haddith to ka bayar da labari eh an doka alqur'ani ne fa ballig ka yadda sako na alqur'ani in kuma an ɗauka haddis ni'ima ne ga baki ɗaya shine ka gode wa Allah fashkurullaha ka gode wa Allah subhanahu wata'ala ka kuma bayyana zahirin ni'imar da Allah ya ma don kai zaman to Allah ya ma ni'ima kuma a zahiri babu alamun ni'ima a tare da kai alamun dokin sarki ya muni jagora sai sura ta gaba wacce sura ce muke bin wannan Allah ka yi mana jagora suratul sharhi bismillahi wa bihi nasta'in suratul sharhi sura ce makkiya tana daga cikin mafassal ma'ana ƙananan surori tana da ayoyi takwas a jerin giyar surar alkur'ani suratul mufassirin suratul sharh ita ce sura ta 94 8014 tana daga cikin juz'i na 30 daidai kuma an sanya mata wannan suna ne saboda ta fara da baiwa da Allah subhanahu wataala ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yadda ya sauwaka masa kirjinsa yayi shirin sa domin karɓar wannan wahayi Allah kai mana jagora sai Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak ashe ba mu ne muka yalwanta maka kirjinka ba nashrah ai nuwassi ashe ba mu ne muka yalwanta kirjinka ba don ya zama abin da zai iya rikan addini da shiriya da imani ga Allah da abin da ya kama da wannan kuma tarihi ya nuna muna wannan ni'ima manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana ta daga cikin mu'jizoji da ya samu kina da shekaru kafin ya kai a aiko shi Allah ya aiko da mala'ika Jibril aka tsage kirjin manzon Allah aka fito da zuciyarsa aka tsara ta aka wanke ta yana tare da yara yaran da suka ga an yanka shi su sun gani suka dogo da gudu suka zo suka ce ai ga Muhammadu can an taushe shi an yanka shi an yi kaza sai ga shi ma guda na baya gare su sai kai mutum za a yankawa a dogo zuciyar shi kuma ku gan shi haka sai kenan sai aka manta da wani haka ma lokacin da lokacin wahayi yayi Allah ya ƙara wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me aiki na da'awa sai in kana da sakakkar zuciya sai in kana da zuciya wadda kana yi fi sabilillah amma haka bai na da wahala amma dai ni'ima ne Allah ya yalwanta kirjinka da ka karbi sako na Allah ka iya da shi zuwa ga bayan Allah Allah ya ce wa wada'ana anka wizrak kuma muka haka ne ko muka cire maka laifuffukanka allazi an qada zaharka wanda ya nauna ya nauye bayanka kun gane abinda ake nufi da wannan aya manzo sallallahu alaihi wasallam yana damuwa da zunubi laifi yana masa nauyi in ya kuskure abun bai jin daɗin shi sai Allah ya ce inna fatahna laka فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر yanzu shikenan kai mun doke ma wannan ba dai zunubi yana damun ka ba lihin da kai da wanda ma ba kai ba dukkan mun yayi an sauƙa maka a ba a sauko min da wannan ai kaga karanci ba laifin zan kara ba amma za ka ga sallah a ba wannan lalli an kada zaharaka wanda ya nauyi ya bayanka ana ce warfa'ana laka zikiraka muka ɗaukaka ambatanka muka ɗaukaka ambatanka shi ne ma masu kashe waje alna laka sana'an hasana muka sa ma yabo kyakkyawan yabo kowa aka ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin muka ɗaukaka ambatonka muka haɗa sunanka tare da namu ba a shigowa musulunci sai an faɗi sunanka la ilaha illallah sai a ce menene in baka faɗi sunan manzon Allah ba kowa musulunci tana kulle ba ka shigo in ka yi sallah ba ka ambaci sunan manzon Allah ba babu sallah shar'an la ilaha illallah shar'an na menene sai ka ambace shi babu musulmin da zai hito sahe da mareci duk lalacin shi sai ya tuna da annabi Muhammad sai ya kira sunan manzon Allah wa isa ko ba haka bane ga wannan shine daukaka kuma ba nema wa sun ba Allah ya ba su zai ga mutum kekekeke shekara dubu da bin shi da manzala ya ce shi ma jikan manzon Allah na ai daraja ba kai gani ba Allah yake wasuwa kuma in ma ba a san ka ba Allah kuma ya baka daraja daraja tana bacewa ne ta bacewa jikokin manzo sallallahu alaihi wasallam kulli sahun guda biyar Allah kun ka sani eh Hassan da Hussein dawa kuma eh ya tsaya ko bai tsaya ba to ba su da daraja ne? eh suna da daraja ashe girma gurin Allah ake son a same shi daraja gurin Allah ake son a same in Allah ya san ka ya yarda da kai ka kowa ma ya san ka amma kai ta kakarniya kai dole sai an ce maka za yanzu duk mu ita ce tijjani jikan manzo Allah da sai ce tijjani jikan manzo Allah da nace to na wajen ba ko na wajen ba to ba ga wani ai ta dai kakarniya dole sai an samu mutum daraja daraja Allah yake ba da ita ko ba a san ka ba ya Allah ya san ka ya isa da Allah mu dai da ba da kanmu domin girma a gurin Allah ban ba eh eh ake nan warfana wadana allazi an kada zaharaka ko an kada ai atkala wanda ya nauyaya zaharaka shine bayanka ka gane ko shine ya gaji yadda kai warfa'ana laka dhikraka muka daukaka ambatonka shine muka yi bayani Allah subhanahu wataala yace fa inna ma'al usri yusra lalle tare da kowane kunci akwai sauki inna ma'al usri yusra lalle tare da kowane kunci akwai sauki sai ji Allah ba'da usri yusra Allah zai sanya sauki bayan kunci Allah ya mun jagora manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal farja ma'al karbi kusa da ka ganka cikin murna rana bakin ciki na tahe inda kana duniya duk sadda ka gayo da kai akai kana jin dadi kunci yana nan tahe wa inna ma'al usri yusra amma tare da kunci kuma akwai sauki ya kamata wannan ayoyi mu rinka dabbaka su kan mu manta da su bisa da kuke ganin babu shiru yanzu ku kalli kasan nan da yawa dai ana shiru ne ko ba haka bane abin zai dore haka bai dore ha yadda kuka san da ba haka bane sai an waye gari wannan yanayi ya wuce ko mu mu gani ko su su gani amma abin da bai tsayawa wannan ka'ida ne inna ma'al usri yusra kuma a hakan ma wata rana sai ka kamanta wata rana kuma ta buga haka rayuwar take shi yasa malamai suka ce wa ta'riful usr fi fil ayatayn yadullu ala annahu wahid da aka ce fa inna ma al usr aka ce al usr yusra inna ma al usr yusra da aka sanya ma al usr alif wal lam a waccan aya a aya ta biyu aka sama alifun da lam ana nuna kunci dai guda ne amma yusra aka zo da shi munakkar yana nuna hanyoyi na sauki Allah dai sanya kasu koha guda tana ya ta kulle ma Allah ya bude ma koha 20 ko 30 mu dai ya hakuri ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun shin mutane inji Allah kawai suna tsammani ne sun ce sun yi imani a kyale su ba za a jarabe su ba shi bashi sai an yi hankali Allah samu shi jarabawa Allah yake cewa a aya na gaba fa'iza farabta ko fansabe fa'iza farabta idan ka ƙare al'amuranka ayyukanka na duniya ka ƙare da su fansab to sai ka koma zuwa ga ibada mai ka kai kokari shine fansab ai fashtahid ka dage fil ibadati wad du'a wajen ibada da addu'a fa idza faraqta idan ka kare al'amuranka na duniya fansab to sai ka dage da al'amari na lahira shine al'amari na ibada shine al'ibadat wal du'a da abin da ya kama da wannan wa ila rabbika farag kuma a gurin ubangijin ka sai kai kwadayin lada a gurin Allah subhanahu wataala kai neman Allah subhanahu wataala ya baka lada shi yasa malaman tafsiri sun yi sabani mai yawa wajen bayani na wannan aya fa idza faragta fansab wasu malamai suka ce fa idza faragta min salatika in ka yi sallah ka ƙare fansab ila rabbika fi du'a to ka dage kai ta addu'a gurin ubangijinka wasalha jatik ka roki Allah ya biya ma bukatunka kun gane ko akwai wannan ma'ana daga aliyu an ali an ibn abbas radiyallahu anhu qala manzo sallallahu alaihi wasallam ke inda Allah ya shafe da farga tafan sab ai fi du'a ka dage wajen ibada imamu jahidi yake cewa fa idza faragta fansab ai idza qumta ila salati fansib fi hajatika ila rabbik ai fansab idan kaya shiga kana sallah to ka dage ka gaya ma Allah bukatunka cikin sallah Alhassan yake cewa naji Aba Mu'abi yana cewa naji imamu ta haka yana cewa faɗin Allah maɗaukin zargi fa idza faragata fansab ai fi salatil maktuba qabla an tusallima fansab ana nufin in kai sallar farilla kafin kai sallama to ka dage kai addu'a ka ga ma Allah bukatunka wannan dai maganganu ne da dama da maluma suka yi a wannan ayar wanda wazahiru warrajihu mimma taqaddama ذكره من الأقوال أنه عام في كل ما يشغل من أمر الدنيا وآخرته وهذا ما رجاه الإمام الطبري في تفسيره والله أعلم الله من يجعل قوله وانا دي ma'anonin da suka gabata a fasarar farko su ne abin da imam tabari ya rajjaha su a cikin bayanan da yi na wannan ayar Allah ya muni jagora akwai sauran lokaci lokaci a ƙare na ganin nan za mu takaita wani muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi daidai kuma Allah ya karɓa mu ina ganin jiya